إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أواتي قبل كراتون دميكي تشكونا للتاهي من البركة بلوغ المرام من أدلة الأحكام يومنا 28 ga watan Rajab hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu sati da ya gabata mun kare babin raba yau insha Allah za mu tashi babin nafaka bayan mun ɗauki hadisi guda daga cikin shi in ban mance ba hadisin Aisha radiyallahu anha قال المؤلف رحمه الله باب النفقات babi wanda yake bayanin ɗaukar nauyi na iyalai da dukkan wanda ya kamata a ɗauki nauyin shi ciyaswa da shayaswa da strataswa da wurin zama da kulawa da lahiya da abin da ya kama da haka قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت an samu wannan hadisi daga Aisha ummul mu'minin wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta qalat tace dakhal dakhalat hindu bint utba imratu abi sufyan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hind ya utba mata abu sufyan wa'anda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su dukkan su wa qalat tace ya rasulullah يا من زال الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني take cewa mijina abu sufyan mutum ne mai ruwa baya bana abin da zai ishe ni da ni da iyana na ɓangaren ciyaswa illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmi sai abinda na dauka daga dukiyar shi ba tare da sanin shi ba wanda zan yi ciyar da iyalaina in sutura ce in suturtar da su fa hal alayya fi zalika min junah ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan aiki da nayi ina da zunubi fa qala sallallahu alaihi wasallam maza Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ce khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa ma yakfi baniki ki dauka daga cikin dukiyar shi da kyautatawa ba da wuce gona da iri ba kar ki dauki abin da yi abin da kike bukata kuma kar ki dauki abin da yahi matsayin ki in na bukata ne da ke da diyanki wannan hadisi sai karantar da mu idan an samu mutumin da yake da dukiya iya da abin da zai ɗauki nauyin iyalan shi kuma bayya ba su domin Allah maɗaukaki ya ɗora mai nauyin ya ɗauki nauyinsu ya kula da su ya yi rowa to iyalan shi sun samu su ɗauka daidai gwargwado ba tare huce gona da iri ba ko da ba da sanin shi ba akan nan ba su yi zunubi ba to amma hakan mata su ɗauki wannan hadisi babi na satar dukiyar namiji ba su da wannan haƙƙi ta ma ga abin da ta faɗi baya ba su abin da zai ishe su kuma ga dukiyar sai zamanto suna da wannan dama tana da wannan dama ta ɗauka amma abin da bai shahi wannan ba na ɗauka a je a yi wata hidima daban to wannan sata ce ba wannan neman ciyarwa ne ba kuma sai Allah madaukaki ya hudda mai hakkin shi akan wannan muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa an Khalid al-Muharibi Tariq al-Muharibi radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Tariq al-muharibi wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala ce qadimna al-madinata fa idha rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun al-minbari yakhtubu an-nas wa yaqul yace mun zo madina sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya tsaye akan minbari iyawa mutane khutba wa yaqulu iya cewa yadul mu'til ulya wabda biman ta'ulu ummuka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adnaka yace hannu mai wanda yake badawa hannun mai badawa shine madaukaki Allah madaukaki ya ɗaukaka shi da darajar lada da zai ba shi, ya da darajar da ɗaukaka. Wabda biman ta'ulu, in ka tashi ba da wani abu, to ka ba da wanda nauyin shi yake kanka, iyalai. In sun wadatu babu laihi, ka tsallaka gaba. Sai manzala sallallahu Alaihi wasallama ya bayani suwa ne ne wannan, ya ce, ummaka. mahaifiyarka abinda aka sha bamban a yanzu za ka ga mutane da yawa sun yi fifitar da ɗiyarsu da matansu akan mahaifansu kuma abin takaici ne kowanne iya da haƙƙi a ce ba kakka kula da mace kuma ba a ce ba kakka kula da mahaifa kowanne ka ba shi haƙƙin shi ummaka wa abaka mahaifiyarka da mahaifinka wa uktaka wa akhaka ɗan ‘yan uwanka da ɗan uwanka sun ma'adinaka fa'adinaka sannan kuma na kasa da kai na kasa da kasa kuwa matsayi su dama al'amarin ɗiya da mata an san wannan abu ne sananne ba sai an yi dogon bayanin shi ba yau ne daman tun da wuri mutum ya ɗauka a kan shi rahun nasa'i wa sahahahu bin hibban wa daru kutumi imamun nasa'i ya fitar ya rawaito wannan hadisi kuma ya imam ibn hibban da imam daru qutni suka idantar da shi wa nabi huraira radiyallahu an an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzala wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi yace lil mamluki ta'amuhu wa kiswatu la yukallafu min al'amali illa ma yutiqu wanda aka mallaka bawa to iya da haƙƙi na abinci da suturar shi akan mai gidan shi wannan kamar lamul mulku ne au lamul istihqaq yancin shi ne haƙƙin shi ne a bashi abinci a kula da suturar shi la yukallafu min al'amali illa ma yutiq rahma ta musulunci ta sa duk da cewa bawa ne to ka a dora mai abin da ba zai iya ba in ɗaukar kaya ne in aiki ne ka a sashi aikin da ba zai iya ba a ce sai ya yi in kuma bai yi ba a ladabtar da shi shari'a ba ta yarda da haka nan ba rawahu muslim wannan kuma koda kafiri ne koda ba musulmi ba ne ba bawa ne aka kamo rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wa an hakim bin muawiya al-qurashi qushairi afwan an samu wani hadisi daga hakim dan muawiyar kushiri an abihi daga mahaifin muawiya kala ya ce kultu ya rasulallah ce na ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma haƙƙu zaujati ahadina alai menene haƙƙin matar ɗayanmu a kan shi kala sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsira ya Allah da amince tsara tabbata gare shi ke cewa أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت shine ka ciyar da ita a lokacin da ka ci ka samu abinci ka ci to dole ka ciyar da ita kakka je tasha ka zari nama ka zari tsire ka ci wancan ka ci wancan ka bar iyalanka a gida babu komi wajibi ne yanda ka ci su ci wa taksuwaha idza tasaita haka nan ka mata sutura idan kawa kanka sutura shi mana ana shan su tari za ka ga mata su suke kai wa kansu sutura wani da kyat a shekara zai samu zane ya jefa mata shi in ma ya jefa mata amma shi ya ga dama ya ɗinka wance ya ɗinka wance ya ɗinka wance a wannan bai yi bai yi ba bai dace ba alhadith hadisi na da tsawo kala wa tuqaddima fi 'ishrati nisa wa taqaddama afwan fi 'ishrati nisa wannan bayani ya gabata hadisi wannan ya gabata akan babi da muke na 'ishrati nisa kikkiawan mu'amala da zamantakewa da mata wa an jabir radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga jabir da abdullah wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi an nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi fi hadithin hajji bi tuli a cikin hadisin hajji da tsawon shi kala sallallahu alaihi wasallama fi dhikrin nisa zala sallallahu alaihi wasallama ya fadi cikin ambatan mata da yi walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf akan ku haƙƙi ne nasu mata ku arzitar da su ku ciyar da su ku shayar da su wa kiswatuhunna ku tufatar da su bil ma'ruf da kyautatawa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha nan yunfiqu dhu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah nan kowa daidai gulgudu Allah ya baka yalwa ka yalwatawa iyalanka Allah ya sanya baka da hali to daidai halinka na'am akhrajahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سمونا حديث دقى عبد الله حديث جابر كو نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سمونا حديث دقى عبد الله بن عمر وأن يرد الله تقار تبتا غريس قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mazala wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ce kafa bil mar'i ithman kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqutu ya ishi mutun zunubi ya kai ƙarshen mutun zunubi ya tozartar da wanda yake ciyarwa haƙin shi ne akan ka ciyar da shi kuma baka ciyar da shi ba ma musamman ma a ce kana da halin yi kai kwance da kaya ka bu inuwa sahi da marece ga iyalanka kuma ka ce baka samu ba ka zo gida babu komai wannan ba gaskiya bane ba tashi nemi duk irin aikin da za ka yi inda ba na haram ba ne ba nemi ka ciyar da iyalanka domin allah maɗaukaki shi ya ɗora ma nauyin wannan haka ka ɗau alkawali lokacin da za a ɗora ma mace a wakilinka sai da ya ɗau alkawalin ci da sha da sutura da kulawa da addini da kyakkyawan zamantakewa ka ce aka ce an ɗauka kuma aka gaya ma na haƙƙi ne a kanka ka yi ta gwagwarmaya kuma in ka dage allah zai taimaka ma ko Allah. Na'am. Qala rawahu an-Nasa'i Imam an-Nasa'i iftar da wannan hadisi wa huwa inda Muslim bi lafz yazo daga ruwayar Imam Muslim da lafzin an yahbisa amman yamliku quta shine ya kamewa kamewa daga wanda cin abincin shi yake hannun shi wa an Jabir an samu wannan hadisi daga Jabir yarfa'uhu yana dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil hamil al mutawaffa anha zawjuha game da mai cikin da mijinta ya rasu kala yace la nafaqata laha ba ta da ciyaswa haƙƙi na ciyaswa akhrajahu al bayhaqi wa rijaluhu thiqat imam al bayhaqi ya fitar da wannan hadisi kuma mazajen da suka rawaito wannan hadisi mazaje ne adillai amintattu lakin kala almahfuz waqfa waqfuhu sai dai abin da yake kiyayayye hardatacce ko magana mafi inganci cewa mawqufi ne ba marfu'i bane ba wa thabata nafyun an-nafaqa fi hadith Fatima bin Qais kama taqaddama rawahu Muslim sai dai kuma kore ciyaswa ga irin wannan yanayi ya gabata da hadisin Fatima dan Qais wadda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi kamar yadda ya gabata kuma wannan hadisi ingantacce ne imamu muslim ya fitar da shi wa an abi huraira radiyallahu an an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda sira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi al yadul ulya khairun min al yadus sufla ويبدأ أحدكم بمن يعود تقول المرأة أطعمني أو طلقني Mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa hannu hannu wanda yake sama mai badawa kenan wanda a miƙawa yake khairun min al-yadi sufla shine mafi alkhairi ga hannun da yake ƙasa wanda yake karba kuma shi yasa Allah madaukaki ya ba mazaje kawama ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim nan daga abin da ciyarwa su suke ciyarwa to Allah ya dorawa nauyin ya ciyar su dauki nauyin gida yake cewa wa yabda'u ahadukum biman ya'ud in ka tashi badawa ka bada ga wanda nauyin shi yake kanka tukwana sannan kuma ka tsallaka da wannan da ya zama tuma bukaci ta ƙulul mar'atu at'imni mace za ka ji tana cewa wani ciyar da ni au tallaka ne ko kuma ka suke ni rahu daru kutuni imam daru kutuni ya fitar da wannan hadisi wa isnaduhu hasan kuma isnadun wannan hadisi mai kyau ne wa an sa'id bin al-musayyib fi ar-rajul la yajidu ma yunfiqu ala ahlihi an samu wannan athar daga Sa'id ibn al-Musayyib ga mutumin da bai samu ba abin da zai ciyar da iyalan shi kala yufarraqu bainahuma aka ce yaya za a yi shi bai ya iya ciyar da iyalan shi ce ku raba tsakanin su kai wajen alkali wani bai ya iya ciyar da iyalan shi a raba su akhrajahu Sa'id ibn Mansur an Sufyan an Abi Zinad عنه قال قلت لسعيد سنة نتنبي سعيد بن المصيب وانا سنة فقال سنة اتي وانا سنة نعم kuma daman can hadisi ya gabata cewa mutum bai ya aure sai iya da ikon aure sai ya mulki mu'na zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ma'shar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj ومن لم يستطيع فعليه بمن بماذا الصوم فإنه له وجاء nan ba ka iya wato runguma azumi kai tai dai ba ka iya ciyar da iyalanka ba saboda ba wai aure ba sadaki ba ne ba kawai aure a'a abinda zai biyo baya na'am qala wa hadha mursalun qawi wannan hadisi ne mursal mai karhi kuma marasil sa'id ibn musayyib ana lissafa cikin marasil wanda suke da inganci wa an umar radiyallahu anhu annahu kataba ila umara al ajdad ajnad fi rijalin ghabu an nisa'ihim wannan asar an same shi daga umar dan khattab wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ya rubuta takarda wasiƙa ya zuwa shugabannin rundunoni na yaƙi a game da mazan da suka bar matansu gabu an nisa'i suka ta yi yaƙi suka bar matansu an ya kuzuhun bi an yunfiku au yutalliku shi ne ya ɗauke su bi an yunfiku a kan su ciyas au yutalliku ko su saki فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا idan ya zamanto an sake su to za a aika musu da abincin da aka aka kange su ba ba su ba mun gane ko wanda ya zamanto haƙƙi ne a ba su ba ba su ba za a ba su wannan abinci akhrajahu shafi'i fil bay' fil bay' thumma al bayhaqi bi isnadin hasan imam shafi'i ya fitar da wannan hadisi sannan kuma haka nan imam bai da isnadi mai kyau wa nabi huraira radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah indi dinaru an samu wannan hadisi daga abu huraira abdurrahman bin sakhr wanda yarda Allah ta gara tabbata a gare shi yace wani sahabi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam indi dinarun ina da dinare guda قال صلى الله عليه وسلم أنفقه على نفسك كتشيد شيء كرن كنك قال عندي آخر إنا دون دبن قال أنفقه صلى الله قال صلى الله عليه وسلم أنفقه على ولدك كتشيد دنك شيء كبات دنك ونن ديناري قال عندي آخر wannan sahabi ya ce hallo manzala sallallahu alaihi wasallama ina da wani daban qala sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce anfiquhu ala ahlik ka ciyar da shi ga iyalanka qala indi akhar ina da wani daban hallo qala sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce anfiquhu ala khadimika ka ciyar da shi a bisa mai ma hidima dan gidanka baranka ka ciyar da shi kala indi akhar ina da wani daban ka duba ka gani hakurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya wannan sahabi nawa ya mai ta kai bakwai amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kosa ba ya ba shi amsa da abin da ya dace da shi kala anta alam to tunda haka ne kai yanzu kuma kai ka sani ba wanda kake so ka ba bayan wa'annan na'am sai ya koma akan wannan bayanin wannan na manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya koma akan wancan hadisi yake cewa fabda bi man taqul nam akhrajahu shafi'i wa abu daud wal lafz lahu imam shafi'i da imam abu daud suka fitar da shi kuma lafzun wannan na imam abu daud ne wa akhrajahu an-nasa'i wal hakim bi taqdim az-zawja 'ala al-walad shi kuma imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi haka imam al-hakim ya fitar da wannan hadisi sai dai a cikin ruwaya sun gabatar da mace akan ɗa in gane ko can daga baya ya haifa an fiƙuhu ala ahalika bayan ya ce an fiƙuhu ala waladik su kuma ruwaya su ta ce an fiƙuhu ala zaujika sannan kuma walad ya zo an bahz bin hakim ana bihi an jaddi an samu wannan hadisi daga bahz da hakim daga mahaifin shi daga kakan shi wannan galibin ana ce mata wujada ko kuma ilimi akwai nau'i na ilimi na hadisi da daga uba daga kaka silsila kala qultu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man abar wane ne wanda yahi haƙƙi in mai biyayya in mai alkhairi domin bir iya zuwa da alkhairi kyakkyawan zamantakewa da kula قال صلى الله عليه وسلم أمك وزال صلى الله عليه وسلم يأتي mahaifiyarka ita ce ta farko qultu thumma man nace sannan nace wa qala sallallahu alaihi wasallam ummaka hallau dai wazala sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi mahaifiyarka qultu thumma man hallau nace sannan wa qala sallallahu alaihi wasallam ummaka hallau manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mai mahaifiyarka nan nan manzala sallallahu alaihi wasallama a haƙƙi a ɓangaren biyayya ba sai ya gabatar da uwa tana da haƙƙi uku akan mahaifi dalilin wahalhalun da ta sha game da ɗa kama tun daga juna biyu a aihu reno yayi gaya nan dai har zuwa lokacin da mutum ya zama mutum uwa take ɗauke da nauyin shi balma komin gemunka komin ruhurarka inda akwai mahaifiya tana ganin ka har yau kai yaro ne tana tausaya ma na'am ya zamanto haƙƙin wannan ya zaman tana da haƙƙi guda uku koda da abin da za a bada ne na ciyar qultu thumma ay thumma man sannan nace sannan wa qala abaka thumma aqraba fal aqrab sannan mahaifi ya biyo baya sannan kuma mafi kusa da kusa wanda yi kusanci gare ka أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه إمام أبو داود ده إمام الترمذي سكفت دشي كما إمام الترمذي يتي حديثي ne hasan kaga wannan shine karshen hadisi a wannan babi abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk Gracias.